الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المجلس بريدة عشرين دبيركو دقوم الشابير مجلسي كان يو كما منتكم وتن رجب وتن بقي a shekara ta biyar, bayan hijira daga makka zuwa madina kuma a cikin baka yau hudu ne ko na tsammani ga watan janairu ko kuma wato januwari hudu. to idan ban manta ba da aka koro bayani na wannan littafi sai muka tsaya inda za mu tashi akan al-isra wal mi'raj إسرائي دميراجي نعم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الإسراء والمعراج
إسرائي دميراج منين إسرائي منين كما معراج إسرائي نانفين تفية الدري شين إسرائي ومن الله يقول سبحان الذي أسرى بأبه ليلا من المسجد الحرام zan aksa sarki ya tabbata ga ubangiji wanda ya tafi da bawon shi da daddare daga masallacin harami zuwa ga masallacin al'aqsa shine isra'i kenan to daga isra'i kuma daukan annabi zuwa can sama mahalatan ubangiji yake ce da shi mi'raji waɗanda suke raya wai daren sai da miraji wannan bid'a ne ba shi da asali amma isra'i kenan kuma miraji kenan to a daidai wannan gaban ne ana cikin hali na takura da kuntata da kafaran makasa sai Allah ya daga shi ya kai shi can sidratul muntaha aka ba shi salloli biyar a rana in ba aka bada sallah safiya ce da maraice kawai farkon musulunci sallah da safe ne kawai raka a biyu rana in ta faɗi raka a biyu har zuwa lokacin da aka yi mi'raji da annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan aka wajabta mana salloli biyar a duk yini ko a duk wani to wannan shine sabar sabar gaba na'am
لما اكتملت جميع ألوان الابتلاءات اكتملت جميع ألوان الاستفاءات lokacin da iktamalat alwan al-ibtila'at dangogin jarrabawa iri-iri da suka kai matuƙa to sai kuma dangogi na nau'uka na zaɓin ubangiji su masu suka cika wato a ƙa'ida Allah bai taɓa ɗaga ka ba sai ya jarraba ka an tambayi imamu shafi aka ce da shi wanne ne ya fi ga mutum Allah ya ɗaga shi ko ya ɗanɗana masa koɗin shi tukun ya game da ibtila'i sai ce to Allah bai taɓa ɗaga wani ba sai ya jarrabe shi tukun in yi haƙuri shi kenan in yi ƙi ya ɓarar da alkhairi Allah ka ba mu haƙuri to babu waɗanda kuma suka fi fuskantar jarba irin annabawa babu su to kalli annabi sallallahu ya gamu da wannan ibtila'i mata ta mutu abu talibin ya rasu ya tafi ta'if ga abin da suka yi ne ka gani to shi yasa ya ce lokacin da dukkan nau'o'i na jarrabawa suka cika sai kuma nau'i na na'uka na daga daraja su kuma sai su zo a nan kunki Allah ya kai shi sama ya ba shi sallah kun gane har gashi mun samu samfurin sallah da za mu yi a ranar sau biyar kuma da ya tashi dawowa da sallah sai da ɗaya daga cikin annabawa annabi musa ya ce nawa aka baka ya ce sallah sau biyar ya ce koma ka roƙi Allah ya rage maka so hamsin afon ana ragewa har kai biyar to wannan ita ce gabar da littafin zai mana magana a kai ci gaba
ومقابل كفر وعناد جناحين كبيرين من أجنحة الكفر في الجزيرة العربية وهما قريش والطائف والقبيلتان من عالم الشهادة فقد من الله عليه ربه وسرى عنه بتصديق بتصديق وإيمان عالمي عالمين كبيرين من عوالم الغيب وهما عالم الجن وعالم الملائكة فآمن به فريق من الجن jamil kaga dole mu ce alamai ne ba za mu ce alamin ba yana magana alam ne araftum mala yake cewa wato fa muqabilu kufrin wa anadin janahayn eh shi kafirci yana da manyan fuka-fukai guda biyu daga cikin manya-manyan fuka-fukai na juya ma Allah baya manya-manyan jigajigan kafirci da rigima da karantar annabi a ƙasar laraba a wannan lokacin mutum biyu ne ƙabila biyu ce su ne ƙabila ƙoresh da kuma garin ta'if mun sha faɗa ta'if yana nan gabas da makka waɗannan nan ne aka yi manya-manyan 'yan taurin kai ta bahaushe turu uban matanda to nan aka yi su to nan aka same su suna da wato jigajigan mutane waɗanda suke ja'in ja da da'awar kun gane ko wal qabilatani min alamin shahada da manyan ƙabilu waɗanda su ana ganin su a fili to faqad manna Allahu alaihi wa sara bihi bi tasdiqi wa imani alamain kabirain min awalimil ghaib to da waɗannan ƙabilu guda biyu da ake ganin suka yi tawaye sai Allah ya masa canji da kuma manyan halittu guda biyu wanda su ba a ganin su a fili aljannu da mala'iku kun gane domin a wannan lokacin ne kamar da muka ji tawagar aljannu suka zo annabi na karatu suna sararin shi ya ce wa in sarafna ilaika nafaran min aljinni yastamilu kan falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin yake cewa lokacin da dan adam mutane wanda suke zaune a duniyar da kake ganin su kuruko quraishi da kabilar saqif a tsabi suka kyan nabi sai Allah ya aje su yace to bari mai canji da wata duniyar ba ta ku ba aljannu wanda suka yi da kuma mala'iku da suka dauke shi zuwa ga Isra'ila to kaga kenan lokacin da jarrabawa ta cika ta kai tsiri sai kuma zaɓi na ubangiji shi ma ya kai sama to haka suna Allah ta barka take ko noma kake sai ka gamu da jarrabawa kila ba ruwa ba kila babu taki kila an cuce ka in kai kuma sai ka ka sami girbi mai tarin yawa ko ba gani ba karatu a jami'a kana neman digiri sai ka sha wahala ka je lecturer bai zo ba ko a ce a mai da kai baya ko game da ainihin carry over ko game da spilling over gasa nan over over da misali amma ka jure fa kai za ka yi farin ciki sunnar Allah kenan kawai rayuwa dole sai an gama da cin kwakwa a rayuwa ma wadda take ta banza an gama da jarabawa ballantana ka ce za ka bi Allah za ka gama da jarabawa dan ya ce alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna hum la yaftanun wa mutane suna tsamadan ce mun imani abbas babu jarabawa ba zai yiwu ba waɗanda suka zo sun wuce an jarrabe su ballantana ku to mafiya girman samun kaso mafi tsoka na faɗa wajen jarraba su ne annabawan Allah araftun to da abinda kafar maka suka yi ƙoreshu da saƙif a ta'if suka yi to sai Allah ya ba shi canji da aljannu daga ƙabilar nasibin sannan kuma Allah ya ɗaga shi ya yi tafiyar dare da shi daga makka zuwa al'aqsa tafi kilomita nawa ne da ya dawo annabi yana bayan cewa jiya Allah ya tafi da ni isra'il suka ta daga irin ta kai abubakar kai ne sarkin gaskatawa to mutumin naka je ya cewa an tafi da shi daga makka zuwa kudus za ka yadda da shi sai ce in ya faɗi sama da haka la'usaddiƙar da sama da haka in ya faɗi zan gaskata shi saboda wa ma yantiko anil hawa baya magana kan son zuciya raftun wannan shi ne amma kamar da bai ba da dalili a cewa ana bikin isra'i da mai wannan bid'a ne babu dalili yin wani bikin daren isra'i da miraji isra'i dai tafiyar dare miraji kuma ɗaukan shi zuwa sidratul muntaha inda ya ga annabawa daki daki daki kamar da na tabbata za mu gani nan gaba na'am
wa akramahu wa qaddarahu wa akmalahu واستضافه وأحاطه بالإجلال والتعظيم والإكرام وأكرمه سي أبنجي شي يجرم ماشي وقدره ينوي يمسيشي وحمله Allah ya ɗauko shi wastadafahu Allah ya karɓi bakoncin shi shine istidafa kenan an gane ko wa ahatahu bil ijlal Allah ya kewaye annabi da kowane irin dangi na mutuntawa da girmamawa Allahu akbar haka ne ko sannan kuma wat ta'zim wal ikram da kuma dai girmamawa da kambamawa da kuma mutunta fafata halahu فتح له عالم المل- عالم الملائكة أطهر العوالم وأكرمها Allah ya buɗe masa wata duniya ta mala'iku mun taɓa ganin mala'iku ƙarƙari mu ga 'yan adam 'yan uwanmu iya abin da ka iya gani kenan da kuma duniyar dabbobi da duniyar teku akwai duniyoyi da ka gansu ba inda za buɗe maka duniyar aljanu sai ka ga a wata duniya ce kuma daban kila ka rikice kila mutum ya zautu ya taɓo saboda halitta na da ban tsoro to Allah ya rufe maka so a buɗe maka duniyar mala'iku a a a babbar magana to sai Allah ya buɗe masa duniyar mala'iku suka ɗauke shi daga makka zuwa isra'i bisa abotan mala'ika jabra'il Raftun sannan kuma a wani irin yanayi na mutuntawa da girma duk inda ya keta samaniya ana masa gaiso ana ya rasulallah ya rasulallah ya rasulallah har ya ja su sallah a wani irin yanayin da kai hankalinka ba zai domin ai duk sun rasu a lokacin ya ja su sallah ba ka kiyasta duniyar abin da ke ɓoye da hankalinka irin na duniya wani irin yanki ne na mutunta da babu irinta wannan ke ƙara tabbatar maka da cikar darajar mazan Allah da fadan shi a gaban mahalicin shi da matsayin an kai matsayi da haka shi ne shugaban halittun Allah gaba ɗaya don haka wato yi mai salati kullum wajibi ne mun sha faɗa صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما عرفتم؟ نعم
وكأن وكأن أكرم الأكرمين سبحانه يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم مم.
يا محمد إن كان أهل الأرض قد رفضوك فإن رب الأرض والسماء يدعوك Marla yake cewa barakallahu fi ubangiji wanda yake shine akramal akramin me ma nuna magana Allah shine arhamar madalla ma'ana mafi rahaman duk wani mai rahama to kuma Allah shine akramal akramin duk wani mutum da zaka ce da shi mai karamci ne to Allah ya fi shi karamci shine akramal akramin Allah shine kuma ajwadal ajwadin mafi iya ba da kyauta sama da mai ba da kowace irin kyauta to ya ce kamar Allah ta'ala ya gaya ma annabi shi da yake cewa da shi ya Muhammad ya Muhammad in kana ahlul ardi qad rafaduka idan mutanen duniya in sun kika ka je ta'if ga abin da aka yi maka amma kama an kore ka kwantar da hankalinka shine idan yan ƙasa rafaduka sun kika abin da suka yi maka kenan tayyib fa inna rabbal ardi was sama'i yad'uka to ubangijin ƙasa din to ubangijin sama ya miƙo ma ga yata zo zuwa gare shine mutuntawa din an gane kaddara a ce mutum an kore shi a gidan haya ba shi da kuɗin biya sai mai mulkin duniya ya ce awo to na sai muka gida a duk birnin da ya fi kowane daraja a duniya ka ce ka fi son ƙasa ka ce to a ƙasar ta kama wuri da ya fi kowanne kima na ma'ayin gida misali ya za ka ji mutum kenan mutum da mutum ya maka haka da daɗi to yana ga kuma aikin na ubangijin mutane da aljannu ne kuma me za ka ce uncomparable ba za ka taɓa ya haɗa su misali to abin da yake gaya mana kenan irin mutuntawa da Allah ya yi ma annabin shi kenan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam عرفتم نعم يا محمد kamar Allah yana cewa ya Muhammad na'am إن كان آل, آل الطائف وقريش قد عزموا على تشريدك وتعذيبك فإن أهل السماء قد عزموا على تكريمك وتمجيدك kamar Allah yana ce ya Muhammad idan mutanen Ta'if sallallahu alaihi wasallam id- mutanen Ta'if da kuma Qurayshawa qad azamu ala tashri indai har sun sun hadu akan wai su kore ka su raba ka shine tashrid su yi maka banishment in har sun mutsu akan su nesantar da kai daga gidanka da garinka da dangi da toshenka an gane ko wata azib da azabtar da kai in abin da suka so su yi da kai kenan to fa inna ahlas sama'i to muta halittun da ke sama kuma su qad azamu ala takrimika wa tamjidik sun kafa hujja sun dage akan girmama ka da mutunta ka da kuma kwarzanta ka shi marubucin yana son kamar ya nuna kamar abin da Allah ya faɗa kenan eh an gane ko na'am
حينئذ دعي الحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم إلى الملأ to a الأعلى daidai wurin ne aka kira manzon Allah alhabibu masoyinmu shi ne alhabib ana kiran manzon Allah habibullah amma kuma ana kiransa khalil khalil shi ne annabi ibrahim khalil habib manzon Allah najiyu annabi nuh an gane ko yawwa kalimu annabi musa to sai annabi sarsa ke ce to ai allah ya rike ni khalil kama takhaza ibrahim khalila to da suka ce matsayin khalil sama yake zana habib to manzo allah khalil ne kuma habib ne dan shugaban dukkanin annabawa ne gaba da shi yasa in ka samu yaro suna khalil kha kha kha dole sai ka furta da wannan hamida kha kh in ka sa h ya zama halil ya zama ɗaki nan kawai ordinary da amma ba halil ba shi yasa rubutun ka kiyaye saboda kowane baki na da shi in ka ce halil ya zama ha amma kana nufin ba daɗi halil sai ka sa kh shi ke wakiltan hamida ba hasabe ba shi ne ba daɗi ke to sai ce Allah ya rike ni khalil kama takhadha ibrahima khalila Allah ce wa takhadha ibrahima menene khalila an gane ku to sai Allah sai ya kira shi wato da wannan lafazi ya ce ya muhammad eh, wata oke a wannan lokacin ne sai Allah ya kira alhabib annabi kin sallallahu alaihi wasallam kuma almujtaba yana daga cikin yana daga cikin sunayen manzon Allah mujtaba ka lura mujtaba kirarin shi ne mustafa kirarin shi ne murtada kirarin shi ne hmm? haka kuma muntaka ba muttaka ba muntaka daga niqa an gane ko in ka ce muttaka ya kuma abin tsoro kenan amma muntaka daga annaka the purest shine muttaka kenan araftu kuma sannan ana ce da shi me hashiru ana ce da shi aqibu ana ce da shi mahi ba mahi bane da muke fada wanda ya ce mahi ya kuskure mahi ne ma'ana mahi da eresa wanda da shi Allah ya goge dukkanin zunubai shi ne mana an ga ce mahi ne mahi ba da wani ya rahamukumullah aqibu kuma wanda ya zo laf shi ne aqibu ya zo daga ƙarshe kuma ya girmi na farko wajen daraja shi ne mai ishirin yake cewa waje akhiran sabiqan man taqaddama annabi gashi ka zo daga ƙarshe kuma ka zarce duk wanda suka gabace ka to kuma wannan falla ce daga ubangiji abu ne mai sauki kaka bai samu matsayi ba amma je ka yi samu zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadli azim Allah ka bamu daga falalarka araftum to to kuma ana ce da shi hashiru me mana hashiru suna annabi ne hashir mana wanda Allah zai tara duk halittu karkashin ceton shi shine hashir kamar ka ce da convener ya tara kowa amma fitaccen sunan muhammad ma'anan ma'anan muhammad wanda yake shayabu in ka ce kuma ahmad wanda ke yawaita yaba ma Allah hamid mai gode ma Allah ko da sau ɗaya amma hamad mai yawaita yaba wato sunaye masu ma'anoni da kyau da in muka sama yara to mu kiyaye da ya kamata mu faɗe shi misali kakan iske bahaushe misali sai sa sai ga bata zan idan ka ce munir sai ka jan kana cewa maniru to menene kuma maniru haka shirme ne munir ake ma'anar munir mai haska to ka ce maniru mai kenan ba ma'ana munir karka ce a hausa ne a ai wannan sunan ba bahaushen suna ba ne ba ta wa aka yi in hausa ne ka tsaya a kan sunanmu na al'ada wanda babu laifi garba dillita da wannan al'ada ne babu laifi wannan amma in dai arabiya ce sosai to yi ƙoƙari mu furta yadda ya kamata wannan misalai ne kawai na fata an gane ko tsayi to da haka ya ne sai Allah ya kira annabin shi al-mujtaba ma'anan mujtaba zababbe shi ma mustafa zababbe amma kowanne yana da ma'ana daban-daban عرفتم to sai Allah ya kira shi ilal mala'il a'la zuwa ga mahalarta mafi kololon tuwa kenan mahalartan ubangiji zo nan in kusanto ka in baka sallah ka je ƙasa ka ci gaba da gwagwarmaya in sun kika to nan sama ta kira ka la ilaha illallah na'am to shi marubucin sai wani tsari adda'i wane ne ba da invitation din shine adda'i kenan Allah shi ya kira shi almad'u wanda aka gayyata shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah manzon Allah me ma'anan manzon Allah suka ce in ka ce manzon Allah ana nufin abu ne kamar hudu gaskata shi cikin duk abin da ya faɗa inda ya tabbata ya faɗa na biyu wato yi mai ɗa'a cikin duk abin da ya umarni na uku ka bar duk abin da ya hana na hudu ka so shi sama da yadda kake son iyalanka da yayanka saboda mai duka ya so shi ko duniya kafir duniya ta ƙi shi aikin banza suka yi dutsen da ke robe san ana rana ba raftun shi ne mana muhammadu rasulullah kuma ba ka kiran shi da sunan shi zankalkal don ya ce la ta ji alwudu'a an rasuli bai na kun kada ba abikun ba ba raftun saboda ka yani wanda ya kira shi allah mahalicin shi wanda aka kira shi ne Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am aminu bi taqati da'wa aminu wahyi as-sama'i wane ne ya kawo invitation later din wato yana maka abin ne gwari gwari dai ina ce da wanda ya ce zo eh a duniyance ko ba ka ba Allah ne ka ce ina kiran waye kai invitation din shine hamilu bi taqa mai dauke da IV din wane ne na muku ne gwari gwari yanda muke a duniya misali haka ya kawo wanda ya to da takardar gayyata din shine aminu wahyi sama amintaccen nan da Allah ya amince ya dauko wahayi daga sama yana kama Allah dan Allah ya ce me muta'in samma amin shi mala'ika jibril muta'in ana mai da'a samma a can aminin kuma amintacce ne shine mala'ika jibril ana ce mai jibril ana kuma ce da shi jabra'il shi suke kira gabriel ko da turanci masunan shi jibril to akwai masu cewa jibrin su sa n daidai ne? jibrin madadin Jibril L is a Jibril N. Na'am? Ito cikin manyan malaman Saudiya da suka so akwai Sheikh Abdullah Jibril yau ya rasu wajen shekara biyar. Kana magana malaman Saudiya ɗaya biyu ku za ka sashi ciki. Amma sunan shi Jibril da N, ban san dalili ba. Ma abin da muka sani Jibril da lamun ne. An gane ko? wasu na cewa ai ba daidai ba ne mutum ya sama ɗan sunan mala'ika a to laifi ne ka sama yaro suna mika'il sunan mala'ika ba ne ko da muna cewa mun kaila mun bata misali haka muke cewa mun kaila amma in ka ce mutum mika'il ai ba suna ne ai jibril suna ne an gane ko amma akwai sunan da ba masawa misali ko ka taɓa jin suna nakiru munkar da nakiru lalala ya misali wato suna kakan kalli abin da yawanci magabata suka yi amfani da shi kuma sun fi ka sanin ma'anar da ya wuce so abin da nake cewa mala'ika jibril shi ne in ka so ka ce sarkin mala'iku gaba ɗaya kuma shi ne mutain samma amin ana mai da a can sama amin kuma amintacce to shi ne ya taho da gayyata da aka ba annabi sallallahu Allah na kiran shi domin zai ba shi salloli biyar na'am to ha gani mai gayyata Allah wa aka gayyata annabi sallallahu wa ya taho da gayyata hmm to ina ne inda za a tarbe shi ne makarrub diyafa ina ne wurin da za a yi mai tarba ta yi mai liyafa sai ce ya sala a sidratul munta mece ce sidra asali kalmar sidra da wasu mai take nufi magariya magariya kaga an ce in aka mutu in za a wanke gawa ana son a sa sidra ku sani ko ana son ganyen magariya a sa a rowanka saboda ana ganin shi wannan ganyen yana da sinadarin taimakawa wajen wanke dauda a jikin mamaci la'alla wani abu ya fito daga jiki allahu akbar an mutu to sai a sa ganyen magariya ba ce aka yi dole zin babu shi a sa wani abu a goge misali abinda nake cewa kalmar sidara na nufin magariya to amma a nan ana cewa magariyar tukewa magariyar tukewa saboda mala'ika jibril da ya raka annabi zuwa wurin ya ce ya rasul ni nan ne tukewa ta ba na iya wuce nan amma kai ka wuce abinka haka daga nan falla ta ƙara bayyana shi kan shi an ce don't cross here matsayinka kenan kawai shi ko sai da ce sidatul muntaha magariyar tukewa din saboda masu abin ne aka kira su ko kai akwai na ce da kai an gaice ka to manan tsaya nan sai ka tsaya matsayi matsayi ne Allah ka ba mu matsayi duniya da lahira na alkhairi saboda haka ya ne nan ne matabbatar inda zai gane da mahalicci shi shi ne a nan ne aljannar ma'awa take jannatul ma'awa aljannar da za a koma bayan dacin an fito Allah ka ba mu aljannanka ko da dai ba mu da aikin Allah amma cikin rahmanka da tausayinka da karamcinka me dalilin wannan kira da aka yi ma'anar sallama halas saboda kawai cika mai ɗaukaka cika mai kambamawa da cika mai daga tuta abu uku ya fada kamalu tashrif wat ta'zim wal mai kuma war rifa'a shine dalilin to sai mu je gaba ta gaba to shikenan sai mu je mu ga to ita ita wannan isra'i da aka yi ya aka yi ne shine bayanin shi dama in kuka lura matashiyar mu ayyau al-isra'u wal wal miraj na'am تحرك النبي صلى الله عليه وسلم من بيت أم هاني بنت عمه أبي طالب إلى المسجد الحرام abin da ya faru a wani dare cikin darare annabi sallallahu alaihi wasallama taharraka sai ya tashi sai ya motsa daga ɗakin na na ummu hani wanda kusan a ɗakin ta yayi sallar duharaka a takwas ita ummu hanin nan fa sunanta fahitatu fahita ‘yar babban shi ce abu talib annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan ne daga ɗakinta sai je masallacin ka'aba masjidil haram sai ce بينما أنا في الحطيم وربما قال الحجر الحجر مضطجعا إذ أتاني آت فجعل يقول لصاحبه الأوسط بين الثلاثة فأتاني فشق ما بين هذه إلى هذه أي ما بين ثغرة نحره إلى شعره إلى شعرته قال فاستخرج قلبي فأتيت ب- فأتيت بقص من ذهب مملوء إيمانا فأتيت فأتيت فأتيت بقص من ذهب مملوء إيمانا وحكمة فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد to wannan shine farkon Isra'i abin da ya faru annabi yana ɗakin ummu hani sallallahu alaihi wasallam sai je jikin harami da ya je sai ce ina cikin al-hatim ina ne hatim in ka ɗauki ka'aba akwai wani wuri na gan shi kamar mara ana kiransa hijir ismail gaskiya sunan wurin ba hijir sunan shi alhaɗi wanda in ka sun kasu kaba in ka ɗauko kaba kaga ai ga bakin dutse nan alhajar al'aswad ko daga nan sai ka yi da kaje kafin ka je rukuni na gaba a kone wurin da ke kamar mara hakan na misali kusa da ɗan dororon rahama wani ɗan kewayen shi ba cikakkito shi ne alhaɗi mutane suna kiransa wai hijir ismail amma ka ake faɗa dai amma haƙiƙanin sunan shi alhaɗi ma'ana karyayyen nan ana ganin tun zamanin ƙurashawa ne suka yi haka misali shi ne alhaɗi ya ce to ina zaune a jikin alhaɗi an gane ko muttaji'an ina kwance iza a tani atin kwatsam izko na'am sai wani mai tahowa daga ubangiji sai zo gare ni faja'ali kul sai dinga gaya wa ainihin abokin tafiyar shi al'ausat bainar salasa matsakanci tsakanin uku wato cikin mutane duk inda ya kai shi ne tsaka-tsaki shi sa mun sanya ko ummatin wasa baki an gane ko? ma'ana tsakatsaki nan wajen daraja da kamala da mutunci kirari yake ma'an a lokacin fa'atani sai ya zo gare ni fa shakka ma baina hazi ila hazi sai ya tsaga tsakanin wato kirji zuwa ga ainihin wuyana ya fitar da zuciyata kana iya cewa surgical operation a duniya ka kenan wannan na kun faya kunne zuciyar aka cire aka cika ta da haske aka shaƙe ta in ka so ka faɗi haka da imani da haskakawa saboda nauyin da Allah ta'ala zai tsora mai wannan abin da ya faru kenan yana daga cikin mu'jiza ta ya za a ce an cire zuciyar mutum sannan muka ce bai mutu misali ita ma abu tsari ne na mai mutuwa mai kuma rayuwa ba zai yiwu mutum ya mutu ba in lokacin su bai ba abu ne da ya zo a mataki wanda yake na daban ina fata an gane ko shikenan kala sai ce fastakhraja qalbi sai fito da zuciyata daga nan fa utitu bi tastin aka tawo min da tast tast shine tasa kalmar tasa da bahaushe ke faɗa larabci ne asali tasa ɗastu ba wace ce tasa sai aka taho da ainihin tasa min zahabin irin na zinari mamlu'in imanan haka ne cike da imani da kuma hikima fa ghasala qalbi ya wanke zuciyata thumma hushiya aka kuma cika zuciyar da duk abin da yake na kamala kuma menene thumma ila sannan aka mayar da zuciyar inda take to kaga nan an mishi haka ne kamar ka ce kintsi da tattala shi saboda tafiyar da za a yi abinda zai gani abinda za a bashi zuciyar a ƙara mata wato girma da faɗi da kuma iya jure duk abin da zuciya gama gari ba za ta iya jure ba saboda kintsi daga nan sun ma'utitu bilborak haka ne ka karanta daga nan sai aka taho min da wata dabba mai suna borak ita muke kira boraka ko boraka wadda inda take jefa kafarta iya ganinta ne kuma tana da hanzari to amma tashi ta musamman ce wannan buraka din a wannan daren na'am dabba ce farasal fawqa al-himar ta fi jaki amma dun al-baghal bata kai alfadari ba alfadari tsakanin mai da mai yake ne kun san alfadari? alfadari ya fi amma bai kai menene bambanci da birzaun akwai birzaun birzaun wani aji ne shi mana alfadari ana cin alfadari? ya halatta? ya halatta a ci doki? wani doki ba mu da matsala ana cin doki in mutu ya ga zai iya ci ya halatta amma amma alfadari fa kaga jaki haramun ne ce wannan babu wani ji an ja misali idan kai kiyasin alfadari akan doki sai ka ce za ci in kai kiyasinsa akan jaki ba za ci ba tare da akwai masu ganin cin jaki makaruhi ne kawai la la na kuma والخيل والبغال ولا تجي لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلم تو أما دي يا هل تشندوكي قوان دي قزي يجي ما دولي بني عرفتم تو سيكي تشيوا sai aka zo mishi da alfadari alfadarin ne ake maka bayani ka san girman shi da launin sai alburak afwa na'am
yadu hafirahu inda muntaha taraf yana jefa kafar shi iya ganin shi misali inda ganin in zai hango biyu ke sabuwa to zai kai kawai to gayan motar da kai sauri ke nan misali ai babu iya ganin shi fa kafan shi na wurin in ka tashi na misali za ka tafi kora inda har ka hango karfi daga nan za ka samu kanka a karfi misali to kaga ai sauri ya kai sauri ko misali a rafto na misali ne ko na nuce sai na hau fara kiftu sai na hau ita me wannan burak da malan kamar kittawa da bismillah sai ya kai ni baitul maqdis ina kenan filistin la ilaha illallah ina jirgi ina mota wani irin jirgi za ka hau misali sai kai ni wannan gida ana kiransa baitul maqdis ko albaitul muqaddas ko kuma ka ce alkudus malamai da yawa suna kiran kansu almakdasiyun mana mutumin da ke kudus shi ne wurin da waɗannan ainihin makiya Allah yahudawa ke ƙoƙarin su wulakanta tunda sun san wurin da Allah ya isra'i da annabi musulmi ne Allah ka hana musu wannan makirci nasu ka kuma nuna kaskantuwarsu a idan duniya rabbal alamin na'am
فربطت الدابة بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء da na tafi baitul maqdis na sauka sai na daura wannan buraka inda annabawa ke daura dabbobinsu shi yasa Allah ya kira wannan wurin al-ardul barakna haula ƙasa mai tarin albarka kasar filistin kasar attin wa zaitun san wa tsori sinin an gane ko wanda wurin na da masallacin da sallah a ciki na daidai da sallah ɗari biyar masallacin madina kuma sallah dubu masallacin harami kuma fa dubu ɗari akwai malamai da yawa da suke roƙon ya Allah karka kashe mu sai mun je baitul maqdis mu yi sallah a wurin da yawa suna wannan addu'a ci gaba
ثم دخلت فصليت فيه ركعتين على ملة إبراهيم عليه sai السلام na shiga masallacin baitul maqdis na yi sallah raka'a biyu ala millati ibrahim alayhi salam a bisa samfuri a bisa tsarin sunna ta annabin allah ibrahim wanda shine baban annabawa allah ya kara masa aminci Mhm.
ولم يتخلف نبي من الأنبياء عليهم السلام عن الصلاة خلف سيدهم a lokacin da annabi ya yi sallah da babu wani annabin da bai bi sallah a wurin ba a wani irin yanayin da Allah shi ya sanya a kai period duk ya sallace ya sallace su ko mu ce ainihin ya yi sallah da su yawwa da wasu in ka ce ya sallace wani to gawa kenan haka ne ya ja mu sallah kuma liman kenan mun bi shi sallah mamu kenan amma ya sallaci wani to mutuwa ce kenan hausa mafi kyau shine ne ya ja su sallah babu annabin da alaihim salam ya zamanto baya bai fi manzon Allah sallah a wannan lokacin ba ya sala na'am
ف- ثم خرجت فأتاني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن to sai na fito daga masallacin sai mala'ika jibril ya kawo mini akushi na giya da akushi na nono ƙwarya kenan ko? yawa biyu فاخترت اللبن sai na zaɓi nono sai na zaɓi nono فقال جبريل أصبت الفطرة ya ce kash ya rasu, lalle ka dace da hanyar Allah a wata ruwaya da ka zaɓi wancan da jama'a ta kauce amma duk da aka akwai kautattun kuma wanda giya da ita ya kira a uzula wani ya zaɓi alfitara nono to da irin wannan ne wasu suke suke ba nono wani matsayi na musamman ce abinda annabi ya zaɓa in to ai wannan kissa ce mai zaman kanta kuma cikin halittun ubangiji ne da Allah ta'ala ya mana mai matukar alkhairin gaske ya ce sai na zaɓi allaban nono fahtartu labana faƙala jibril a sabtal fitra ka yi daidai da ainihin abin da ya kamata na'am ثم وصل إلى السماء الدنيا daga nan kaga wannan fa isra'i kenan to daga nan sai kuma yi ascension hawa sama daga isra'i tafiya daga makka zuwa kudus daga nan kuma sai can sama shi ne ma'anin mi'iraji matakala zuwa sama kenan Mhm. to shi ne ce daga nan sai sai ya kai ni zuwa saman duniya wannan saman na duniya
فاستأذن جبريل to da mala'ika jibril ya tafi فقيل sai da ya tsaya ya nemi izini tuku kamar ka ce wankwasa kofa ko sallama suka ce wane ne wurin wane mutum قال جبريل sai ce mala'ika jibril
قيل ومن معك
dawa kuka taho shi ne mashugaban ba amma suna ƙarƙashin umarnin ubangiji ne dawa ka taho wannan kisa na cikin bukhari na قال محمد ce na taho da muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabin Allah annabin ƙarshen zamani mafi tsadan halittun Allah gaba daya
فوجد في السماء الدنيا آدم a wata ruwaya sai da suka tambayi mala'ika da suka ce abu isa lahu an ce ya zo ne Ah, wallahu akbar. ya ce na'am ya ce sai suka bude ana buɗa sai na ga annabi adam a wurin a saman farko na'am ci gaba فقال له جبريل sai mala'ika jibril ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallama هذا أبوك آدم ga babanka nan adam ka gashe shi mana ka duba haza abuka adam ga babanka wani ne kaɗin yawa fasallim alai ka gashe shi فسلم عليه ورد عليه آدم ya yi mai sallama sai adam ya mai da mai sallama ya ce da shi mai فقال له ya ce da shi مرحبا وأهلا يا بني مرحبا.
إني ابن أنت madalla maraba dole ce da kai marhaban da wasu muna ce- muna cewa marhaba maraba muke cewa to ai asali marhab ne kun san ma'anar marhab wato ka zo ka zauna a rahaba mai yalwa eh marhab ga farfari ga shirayi mai faɗi ka wata ya kawai shine ma'anar marhaba fa in ka ce maraba kalma ce mai muhimmanci shine marhaba musu muke ce maraba to ai an fahimci ma'ana ai ɗaya kenan kuma ka ce- kuma ka ce da ke ainihin marhaban ahalan mana ka ɗauka kai ɓangaren iyalin nan ne shine ahali ai ba larabi ya iya gaisuwa wa sahalan feel comfortable shine sahalan kenan marhaban ahlan wa sahlan an kare ma gaisuwa to wannan ita ce gasu da annabi adamu ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi wato ya bone ya kai dana annabi adamu ya ce da shi dan shi to akwai musu ne kan haka Allah ya ce ya bani adam khuzu zinatakum inda kulli ya ku ƴaƴan adam annabi ku sanya cewa ni ne shugaban ƴaƴan adam gaba ɗaya ana sayyid waladi adam amma wala fakhar to sai annabi adam ya ce da shi ya ɗana ni'imal ibnu anta kai ma dalla da ɗa ya muhammad kaji fa ma da shi ne ni'ima ma dalla da ɗa'anta kai kuwa ya muhammad sallallahu alaihi wasallam babban annabin Allah ya ce da shi ne malibin anta na'am eh mara balale shi ne ai kagala shi ne ainihin ahalan ne ai ai ba haushe Allah dan baiwa ne ba haushe wallahi kuwa Allah yaran mu na da kyau in ka cire arabiya ba wani yare da nake so irin hausa a ya kwarar da suka ina alfahari da rena ma Tur- turanci da kai ture shi wannan kayan ado ne kayan kayan aro ne kawai misali an gane ko amma hausa tana da yalwar kalmomi kuma bahaushe yana da al'adu bismillah masu kyau kuma daɗin daɗawa allah ya mutunta shi ya girma shi da musulunci sai dai kashi bai san ciwon kanshi ba ne kawai shi ne matsalar bahaushe allah ka gyara mu gaba ɗaya
وعلى يمين وعلى يمينه أسودة وعلى يساره أسودة ina annabi sallallahu alaihi wasallam na'am
إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى يا رب يا رب يا رب مم. نعم to annabi adam alaihi salam a daidai wannan wurin ai- ai- ai- annabi adam a kewa a bangaren daman shi akwai aswida akwai cincindo na halittun yan adam in ya kalle su dama sai ya farin ciki a hagu kuma ga wata in kalle sai sai fashe da kuka saboda me
فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح sai ce da shi maraba maraba da annabi nagartacce da kuma ɗa wanda yake nagartacce قال قلت لجبريل من هذا sai annabi ya ce sai na ce da mala'ika jibril wane ne wannan قال هذا آدم sai ce ai wannan annabi adam kenan hada adam wa hadhihi هذه al-aswida الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه wannan hoto da ka gan shi ɓangaren dama na tarin halitta da ke ɓangaren dama da hagu ‘ya'yan shi kenan gaba ɗaya tun daga wannan lokaci har tashin duniya na'am فأهل اليمين منهم waɗanda waɗanda ke ɓangaren dama da in ya kalla sai ya farin ciki su ne zaɓaɓɓun Allah 'yan aljanna ma'abota arziki masu yi ma Allah ɗa'a kenan Allah ka samu na ciki da haka in ya kalla sai ya farin ciki amma 'yan hagun nan labarin su babu kyau التي عن شماله أهل النار waɗanda ke hagun kuma 'yan wuta ne su ne ma'abota shaƙawa za a zo don za su yi ɓannan su yi ayyuka ɗin na ɓannan gashi muna gani kuwa za su yi kisa su yi sata duk fasadi su yi su ce allah ma ƙarya ne babu shi ina yake ina wutan kaza kaza kaza. a to ba a yi ne sai gashi nan waye aka ce mai dole sai ya yi shaɗan ne kuma ka bi shi ko ba haka ba to haka dole ka ci gaba da roƙon Allah ya rike maka imaninka ya maka gadin imani saboda la hawla wala quwwata illa billah musamman a zamanin da fitintunu suka yawaita to wannan shine bayanin da aka yi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن شماله بكى baka in ya kalli dama sai ya murna in ya kalli hagun sai ya kuka tsakon shi ne jikoki shi ne ƴaƴan shi ne Mm. shi yasa kullun zaka ringa yawaita mai aya addu'a kana Allahumma di auladi wallahi baka bata ma kanka lokaci ba in ka tashi darare kana qiyamul layl kawai na roƙa ma aya shirya Allah saboda ajiya kake yi mai kyau hana ido bacci yi mai aya addu'a yi musu addu'a karka la'ance su akul la'antar ya ba ta da amfani ga la'anci abin da Allah ya baka na zurriya to za ka ga la'anar fa a cikin ƙwarin gidanka shi sa aka ce kar ku yi makanku bakar addu'a kar ku yi mai bakar addu'a saboda wala rubba ma sadafa du'a babal ijaba fastajaba Allah sai ke tsadon ta yi clicking sai Allah ya tsine maka ɗanka hausu billah sai Allah ya amsa kuɗi sai ka kasa gane kanshi to ai kaga tsine a misali shi yasa mai da hankali Allah bai baka yaya kai musu irin wannan cin irzi duk yanda suka kai ga kaucewa kai da kake mai kakken ai ba saiwa kai roki Allah ya shirya da su ka haife su daban ka halicce su daban to wannan kuma baka halicce su ba da kai da su duk malicin kuɗai ne da Allah ya ga dama sai ka zama kai ne dan ya zare maka ido ya zama to kuma shi ne uba ɗin to ma ga yadda mahalicci ya lada za ka sai ka bar ma Allah kayan shi annabi adam da ya kalla ya ce wannan jiku ɗayana ne gane da su kasance waɗannan kuma nagartattu ne araftun tsaye to lokaci ya yi ko suraka wannan ya ɗauka duk wannan ya faru lokacin isra'i da miraji kuma kissa ce cikin sahihul bukhari amma kamar da na faɗa masu wai bikin isra'i da miraji a watan rajab babu inganci wannan biki ko wannan taro kamar yadda babu ingancin yin wani azumi mai suna azumin tsofaffi yan uwa masu girma za mu tsaya nan saboda yin lokaci inda kuma as'ila to bari mu ji tambayar da muke da su tukun